wannan ci gaba ne da darussukan mu na farko wanda muka karanta bara a daura al'amsila misalai أكلت اليوم أكلة دقت الساعة دقت الساعة دقة فتحت الباب فتحة أغفى المريض إغفاء انطلق الطائر انطلاقا انطلاقا انطلق الطائر انطلاقة كبر المصلي تكبيرة لا تمشي لا تمشي مشية المثال لا تجلس جلسة المتكبر لا تنظر نظرة الحائط waɗannan misalai jumu'a na farko aklatan daqqatan fathatan kowanne ala wajen fa'ala wannan yana nuna yin abu so ɗaya rak haka zaka gina duk wani marra daga sulasi ala wajen fa'ala kana so ka nuna an yi abu so ɗaya rak to sai ka duba fi'ilin idan sulasi ne ka gina shi wannan wajen fa'alatan to zai kasance marra wato yin abu so ɗaya rak kenan idan kuma fi'ilin mazidi ne yana da harufa sama da uku ruba'i ko kuma su ko su dafi to za ka gina marra a a mazdarin shi sai ka sa wa mazdarin ta misali afal maridu marar lafiya marar lafiya ya suma isfa'atan isfa'atan to ɗaya mazdarin sa shine ifa'an sai ka kara ta a mazdarin ya zama to su daya in talaqa fa'iru in tilaqatan in tilaqan shine mazdarin in talaqa sai ka sa ta sai ya zama to marra kace kabbara al-musalli takbiratan takbiran shine mazdarin sai ka sa mishi ta ya zama to marra wato yin su kenan haka na duk wani fi'ili in ya zamanto fauka sulasi ne to za ka kawo masdarinsa masdarin sai ka sa mishi ta to sai ya zamanto marra jin abu so ɗaya a majmu'a a majmu'a ta uku la tamshi mishiyatal misal kar ka yi tafiya irin tafiyar mai takama لا تجلس جلسة المتكبر ترك زونا زمائر النمي من شيء لا تنظر نظرة الحائر كرك دوبا جنم رؤيتي وليك تشمودي أنا مشيا على وزن فعلا جلسة على وزن فعلا كما haka nizratan kowanne daga cikinsu yana nuna menene yana nuna yana nuna a yanayin abu irin yadda kai a to saboda haka in kana so ka gina hai'a to za ka gina shi da wannan wazani fi'ilatan kana so ka nuna irin yadda abin yayi misali ka ce jalasa zaidun zaidu ya zauna to kana so ka nuna irin zaman da yayi sai ka ce jilsatal mutakabbir zama irin na mai girman kai ko ka ce jilsatal kirji zama irin na biri zama irin da biri to jinta miciya wannan yana nuna irin irin abin kenan irin abin to yana zuwa ala wazni fi'ila kenan anan idan abin marra ne yana zuwa ala wazni fa'ala in ya zama to fi'ilin su misali akaltu aklatan to ɗaya kenan a dakkati sa'a dakkatan to ɗaya shi ma in kace fatatul baba fathatan to ɗaya buɗewa to ɗaya wannan a sulasi idan kuma a ruba'i ne sai ka kawo mazdarin wannan fi'ilin kamar yadda ka karanta mazdarin a baya sai ka kawo ta ka jona wa masdarin to kana nufin yin abin so ɗaya ne misali zaka ce asfa ifa'atan ifa'an din shine masdarin afa saboda ruba'i ne ala wazni af'ala sai ka sa ta kace ifa'atan idan kace in talaqa in tilaqatan in tilakan shine masdarin in talaqa sai ka sa ta da kace kabbara kabbara sai kace takbiratan asalin masdarin takbiran sai ka sa ta domin ya zamo mai ya zama to yin abin so ɗaya ras shi kuma hai'a yanayin abu yirin yin abu ba a gina shi sai da sulasi ba a samun su a ruba'i shi yasa shi bai kawo musu misalai na ruba'i ba sai dai idan kana so ka yi shi da ruba'i sai dai ka kawo shi da sifa sifar da take nuna shi shi sifar da take nuna shi misali idan ka ce idan ka ce ahsana zaidun abin nan idan ka ce in a ruba'i ne ka ce ahsana zaidu zaidu ya kyautata kana so ka faɗi irin kyautata wanda na yi ya yi sai ka ce sai ka ce sai ka ce ihsanan munkis wannan ihsanan munkis din to shi ne zai nuna maka irin yanayin kyautata wannan ta wannan bangaren za ka yi wa ruba'i hai'a amma ba shi da wazani kamar yadda mazidi yake da wazani a a marra to shi hai'a ba shi da wazani a ruba'i ko a mazidi alkawa'id ƙa'idodi اسم المرة مصدر يدل على وقوع الحدث مرة واحدة اسم المرأة مصدر يسمى daga cikin masajidin da muka karanta yana nuna aukuwan hadasi ma'ana aukuwan abu marratan wahidatan so ɗaya wasmul hay'a shi kuma ismul hay'a masdarun shi ma masdari ne yadullu ala hay'ati fi'li yana nuna yanayin aikin shi na wuku'i a lokacin da ya auku to domin haka ne idan ka ga marra ɗin abin da ya zo ala wazin fa'ala in an yi baki sifa misali kaman faiza nusuka fi suri nafhatun wahidatun wahidatun din ta'akidi ta'akidi amma da cewa kai a faiza nu wa iza nusuka fi suri nafha nafha to shi kenan ya wadatar da wazanin fa'ala din zaka gane so ɗaya rak'atu amma da aka ce nafhatun wahidatun ta'aqidi ne dake akwai hanyoyi da yawa da ake akka da ma'anoni to wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyin hanyoyin sa kenan so ɗaya din so biyu aka fada nafhatun din kada yana nuna gusawan so ɗaya ne sannan aka ce wahidatan wahidatan kuma yana wahidatun yana nuna shi ma so ɗaya ne kaman wannan ne a يدو اسم المرة يقوم على وزن فعل إن كان الفعل ثلاثيا اسم المرة هنا كسن شيء وهذا وزن فعل إن فعل ثلاثي فإن كان غير ثلاثي إن ثلاثي بني كان على وزن المصدر زي كسن شيء وزن المصدر ينسى بزيادة تاء في آخر بتانير تارا تاء كرشنسا مصدر كوي والنفي ذاك كاو wanda ba su dafi ba ne sai ka kawo ta idan ka kawo ta to wannan ta din da shi yake nuna ma marrayin abin so ɗaya ne ismul hay'a yakunu ala wazni fi'la in kana al-fi'lu thulathi in fi'lun thulathi ne shi hay'a yana kasancewa ala wazni fi'la bi kasr fa'i wala sighata lahu min ghairi thulathi ba da siga thulathi ba yi da siga sulasi kamar da muka faɗa daga baya ba yi da siga a gairu sulasi wato ruba'i da kuma su da sulasi idza kana al-mazdaru maftuman bi ta'i fil asli idan mazdarin kuma da kake so fi'ilin mazdarin da mazdarin fi'ilin da kake so ka mai da shi marra in da matan yana da tafa yaya zaka a zaka abin nan kana fi dalalatu المرة بالوصف لا بالصيغة دلالا سينونا زينونا مرة dalalar da zai nuna marran shine a wasafi zaka kawo sifa la bi siga ba da siga bane misali akwai nisda nisda mazari ne to idan kana so idan kana so ka gyara zaka ce nisda nisdatan ko nisdatan la ghayra la ghayra la ghairu ko nashidatan faqat to wannan shine zai nuna ma anan wato marra kake nufi wannan sifan da ka kawo haka duk mazdarin da kaga yana da ta alawu bi fa'alatal mazdarin ya kasance to zaka sa ko faqat ko la ghairu ko laysa illa abin da yake kama da wannan wanda yake nuna an yi abu so ɗaya ne وكذلك الشأن في الدلالة على هيئة haka hai'an ma zai kasance idan hai'a ya zo ya kasance a bisa surarsa kamar irin su nishda to a wannan lokaci kawai nishda din zaka kawo zaka ce nishdatan hasanatan ake nishdatan hasanatan ko nishdatan qabihatan ka kawo wani abun da zai nuna irin wannan abu tunda dama hai'an ya zo ala wazni ala wazni mazdarin ya zo ala wazni a wazanin wannan hai'a ɗin idza kana al-fi'lu thulathiyan idan fi'ilin ya kasance thulathi ne saboda shi kamar yadda muka karanta fi'ilin da ba thulathi bane ba a samu hai'a daga ciki aqsamul mushtaq abubuwan da ake ce musu mushtaq nau'i nau'i nau'in sa daban-daban wannan duk mun karanta su daga cikin littafin asarful wadi bai wuce a gurguje mu maimaita su ba ismul fa'ili wa siyagul mubalagha ismul fa'il da sigogi na mubalaga haka ce ismul fa'il mun riga ya mun sani a fi'ili a samo suna ala wazni fa'il in sulasi ne to ya nuna wanda yayi wannan aiki misali daribun daga daraba kharijun daga kharaja in kace daribun ne fita khariju daribun ne duka kharijun ne alimu masal ilmu wannan sunan ismu fa'il aka ce siyagul mubalaga kuma akwai wasu wazunnuka wanda idan kai amfani da su kana so ka nuna an yi abin sosai an zurfafa yin sa misalin wannan al-ilmu nafi'un ilimi nafi'un mai amfani ne nafi'un wannan ismul fa'il ne mujarradi sai ka ce al-ilmu nafa'un nafa'un ala wazn fa'al ilimi mai yawan amfani ne mai yawan amfani ne kai mubalagan sa zaka ce al-jundiyu qa'inun soja mai suka ne kamar suka da mashi sai ka ci aljindiyu mit'an mit'an wazanin nan wazanin wannan mis'al to shi ma yana nuna mubalaga an yi yawan suka ne da mashi kenan idan ka ce aljamalu haqid haqid wannan ismul fa'il ne aljamalu haqudun haqid shine mai mugunta misali haka ce haqudun mai yawan mugunta in ka ce Allahu alimun sai ka ce Allahu alimun alimun alimun mai sani a alimun mai yawan sani ala wazin fa'il sannan al'aqilu hadirun hankali mai mayar da hankali ne ma'ana yana mayar da hankali akan abu sai ka ce al'aqilu hadirun hadirun ala wazin fa'ilun wannan shi ma mubalaga ne yawan mayar da hankali shi ne yasa aka samu kira'o'i awa abin nan guda biyu wani na amini la jami'ul haziruna da wa'ina la jami'ul haziruna wanda suka karanta su asu da haziruna suna nufin masu mayar da hankali haka ce mayar da hankali kai ne ka shigo gungun a hankali a wajen ya kasance idanka ya mayar da hankali jinka ya mayar da hankali tunaninka duk akan abin ne ka ga biye ta ina zai fito dukka sun wannan shi ne ake kiran shi hazir in me mayar da hankali sosai ne sai ka ce hazir wai na da jami'un haziruna wai na lafi haziruna ɗaya ne mubalaga ɗaya ne mubalaga waɗannan su ne siyagul mubalaga ismul fa'il da siyagul mubalaga ismul fa'il ismul masubun lima waqa'a minhu al-fi'l ismul fa'il suna ne na abinda a aikin ya auku da gare shi au kama bihi ko kuma aikin ya tashi da shi aiki ya tashi da shi abin da yasa ya kawo wannan idan ka ce lima waqa'a minhu al-fi'l aikin ya auku a kansa akwai ismul fa'il din da ba zai shiga wannan wannan ta'arifin da kai ba akwai irin wannan ismul fa'il idan ka ce waqa alaihi idan ka ce waqa minhu fi'il aiki shi ya auku misali idan ka ce daraba zaidun qittan sai ka ce wa zaidun daribun zaidun shi ya aikata wannan duka da ya zama darib kenan ya zama to darib darib amma idan ka ce nama zaidun nama zaidun aka ce wa zaidun na'imun shi zaidun ba shi ya aikata bacin ba saboda bacin wani abu ne wanda yake zuwa masa yake zuwa masa ko ka ce mata zaidun ka ce wa zaidun mayyitun wannan mayyitun din zaidun ba shi ya aikata mutuwan ba wani abu ne da ya kasance tare da shi da shi ne shi sa ya kawo ta a rufai guda biyu waqa'a minhu al-fi'l ya kasance aikin shi ya aikata da kansa ko kuma kama bihi aiki ya shi ya kasance wani ba shi ya aikata ba wanda duk ana kira shi ismul fa'il yusagu ismul fa'il min as-sulasi ala wazni fa'il shi ismul fa'il daga sulasi ana dauko shi da wazani na fa'il wa min ghairi sulasi idan ba daga sulasi bane kuwa ala wazni mudari'ihi za ka dauko da wazanin mudari'insa bi ibdali harfil mudari'i بإبدال حرف المضارع ميما مضمومة تهنير تنجم حرف المضارع أتنجا سيزوا ميم المضارع مثال إذا كشي إذا كشي أبنا يقاتل في المضارع نقاتل كان سوء اسم الفاعل انسى حرف المضارع كما يدشي ميم كون ka ce muqatilu idan kuma yuhsinu ne muhsinu idan mukuriju idan yukuriju ne ka ce mukuriju shikan idan kuma ya kasance ba rubai bane fa bayan ka mayar da mimul harfin mudari din mimun sai ka mayar da mimun din ya zama to yana da damma misalin ka ce yastakhriju sai ka ce mustakhriju shi ne ismul fa'il yaji tabi'u sai ka ce muji tabi'u yantaliku sai kace muntaliku mimun ne damma mudarin sai ya zamanto da canja shi da mimun ne damma yace wa kasri ma qabla al-akhir sai harafi na kafin karshen sai masa kasara saboda idan ka mayar da harafi kafin karshen fata ya zama usul maf'ul kamar yadda zai zo a nan gaba yuhawwalu ismul fa'il ana canja ismul fa'il inda qasdil mubalagha a lokacin da aka yi niyyar mubalagha ila fa'ali zuwa wazani na fa'al kamar na fa da ya fada aw mis'al ko wazanin mis'al kamar mi'fa mi'fa aw fa'ul ko wazanin fa'ul kamar haqus din da ya fada aw fa'il ko wazanin fa'il kamar ali aw fa'il ko wazanin fa'il kamar hazir da ya fada وهذه الصيغ سماعية waɗannan siga wayannan siga ɗin sama'i ne wayannan siga sama'i ne amma wasu malaman nawa suna ganin cewa ba sama'i bane kiyasi ne ma'ana duk wani fi'ili su dace to zaka zaka yi zaka tsago mace da siga mubalaga da ɗaya daga cikin waɗannan sigogi guda guda nawa akwai akwai fa'al akwai mis'al akwai fa'ul akwai fa'il akwai kuma fa'il wala tubuna illa min sulasi amma ba a gina su sai daga sulasi wa bina'uha wa nadara bina'uha min ghairihi kadan ne za kadan ne kaga an gina an gina ismul mubalaga daga fi'ilin da ba ba sulasi bane kamar misali suna cewa zaidun mi'ita daga a'afa mi'ita ma'ana zaidu mai yawan bayarwa ne yawan cuta ne kaga a'afa din ba su lati ne sai aka gina siga mubalaga daga ruba'i kenan haka nan da kake cewa nabi bashir daga anzara da bashara anzara din ruba'i ne bashara ruba'i ne amma siga mubalaga nabi bashir mai yawan gargadi mai yawan bishara siga mubalaga to wannan siga mubalaga a wasu daga cikin su musamman kaman fa'ul da mif'al da kuma fa'il ba a sa musu alamomi na tare namijin su da namijin su duk ɗaya yake zama su shine wanda ibnu ibnu malik al-sayyids yake cewa ولا تلي فارقة فأولى أصلا ولا المفعال أو مفعيلا فذاك مفعل وما تليه فالفرق من ذي فشذوذ فيه لقد ولا تلي فارقة فأولى أول مبالغة نمجد من تجد من تقول ذاك شيء هذه مرأة شكوك من يوم كمان ذاك شيء هذا رجل شكوك hakan za ka ce hazihi mar'atun mi'itir ko mi'itar mai yawan kayan kanshi mi'itar ko mi'itir mi'itar ala wajen mif'al mi'itir ala wajen abin da mif'il duk rajulun mi'itir mar'atun ma mi'itir za ka ce mi'itiratun ba shi kuma a fa'il fa'il mif'al ma haka ne fa'il kuma yana da sharadi za ka duba yana haɗe da mausufinsa ko baya tare da mausufinsa in yana tare da mausufinsa namiji da mace ɗaya ne in baya tare da mausufinsa daban-daban ne misalin wannan shi ne ibn malik yake cewa wa min fa'ilin ka qatilin in tabi'a mawsufahu ghaliban tatantani'a shi fa'il din kala biyu akwai fa'il bi ma'ana fa'il akwai fa'il bi ma'ana maf'ul idan fa'il ya zamanto bi ma'ana maf'ul sannan ya ji mausufinsa to shi kenan namiji da mace ji ɗaya ne amma idan fa'il ya zamanto bi ma'ana fa'il namiji da mace za su bambanta misali za ka ce haza rajulun ali za ka ce hazihi mar'atun alimatun alimatu za ka bambanta saboda me saboda alim fa'il din anan ya zo bi ma'ana fa'il ne amma idan ka ce haza rajulun qatilun hadhihi mar'atun qatilun shi ma in ka ce qatilatun za ku haɗu da shi ba wai amma idan ka ce haza qatilun haka ce hadhihi qatilatu za ka bambanta me yasa misalin ka na farko din kafali mawsuf cewa kai haza rajulun kati hadhihi mar'atun kati ko ra'aytu rajulan katilan ra'aytu mar'atan katilan kafali mawsuf shine rajulan mar'atan din sai ka daidaita su iri ɗaya amma da kace haza katilun ai haza makutulu baka faɗi mausufin ba haka ce hazihi qatilatun saboda baka faɗi mausufin ba ai hazihi maqtulatu to kaman wannan ne to shine hukuncin siyagul mubalaga siyagul mubalaga yace amalu fil fa'il kamar yadda muka karanta aikin masdari ismul fa'il shi ma yana yin aiki ne shi ne fa اسم الفاعل da muka karanta zai yi aiki irin na fi'ilinsa al'amsila misalai ana sha ana ana shakiru ni'mataka ana shakiru ni'mataka lasta bil jahi bi fadlakum zaka ce ma hamidu ma hamidu suqa illa man rabiha zaka ci amunjizun antum wa'adakum akuka mu'ti mu'tinna mu'tinna huquqahum zaka ci ara anara rajulan qa'idan ba'iran ga waɗannan misalai idan ka ce ana shakiru a shakiru din ismul fa'il ne in ka ce ni'imataka yayi aiki na fi'ilin sa a jikin shakir din akwai damirin mustatir jawazan huwa sannan kuma ni'imata shine maf'ulun bihi kamar yadda muka karanta irin sa mazdari zaka ce lastu bil jahidi al jahid anan ismul fa'il ne a cikin sa akwai damirin mustatir huwa sannan kuma fadla ko fadla maf'ulun bihi ne na wannan jahid din idan ka ce ma hamidun hamidun din ismul fa'il ne a cikin sa akwai fa'il akwai fa'ilin sa damiru mustatir asuqa asuqa ya zamanto ko kuma ma hamidu lisuqa illa man rabiha man din shine fa'il din hamidu ne kawo shi anan gaba asuqa maf'ulun bihi ma hamidu lisuqa illa man rabiha man din fa'il ne muakhkhar na hamid asuqa maf'ulun bihi kaga ismul fa'il hamid yayi aiki irin na fi'ilin sa amunjizun antum wa'adakum kace amunjizun antum antum din shine fa'ilin munjizun din sannan kuma wa'ada kun maf'ulun bihi shi munjiz din ismul fa'il ne yayi aiki irin na yayi aiki irin na fi'ilin sa haka ne idan kace idan kace akuka akuka mu'tin nasi huquqahum akuka mu'tin nasi huquqahum dake a afa din fi'ilin mu'ti din yana da maf'uli guda biyu ne to fa'ilin shi damiru mustaqir ne sai yayi idafa zuwa maf'ulin sa na farko sai yayi wa maf'ulin sa na biyu din nasaba mu'tin nasi mu'ti a mu'ti din akwai fa'il damiru mustaqir fa'il wanda zai koma kan aku kaɗai sannan annasi shine maf'ulul awwal sai ismul fa'il din yayi idafa zuwa maf'ulul awwal huquqahum huquqa shine maf'uli na biyu sai yayi nasaban sa nara rajulan qa'idan ba'iran mun ga wani mutum yana jan raƙumi qa'idan din a cikin sa akwai dalilin mustatir huwa yana komawa kan rajulan din sannan ba'iran din maf'ulun bihi ne na qa'idan din to kaga kan isim fa'il yayi aiki irin na fi'ilin sa alqawaid ya'malu ism fa'il amala fi'ilihi yace ism fa'il yana aiki fi'ilin sa fa in kana laziman raf'a al-fa'ila idan lazimi ne fi'ilin nashi shi ma sai ya zamo lazimi yayi wa fa'ili rufu'a kawai sai ya tsaya a haka wa in kana متعديا إذا كما متعدي هنا مفعول رفع الفاعل ونصب المفعول به في وفائل رفع هو مفعول به نصب يد في إليه بيته لا يعمل اسم الفاعل إلا في حالتين اسم الفاعل بايع أيكي نفي لنسى في أحالي حالي وباجو نفرق الأولى نفرق أن يكون محلى بالألف واللام ya kasance an sa mishi alif da lam kamar misalai na majmu'a na farko ana shafir lastu bil jahili na biyu asaniyatu na biyu an yadulla ala al hali aw al istiqbali ya kasance yana bada ma'anan yanzu ko an jima yana bada ma'ana na fi'il mudari ma'ana idan yazo ya kasance yana bada ma'ana na fi'il madi ne to ba zai aiki filinsa ba wa ya tamidu sannan kuma bayan ya zamo yana ba da ma'anan fi'il mudari'i shine hal aw al-mustaqbal a jingina shi a jingina shi jikin nafi harfin nafi a jingina shi jikin harfin nafi aw istifham ko harfin istifham aw mubtada ko a jingina shi a jikin mubtada aw mawsufin ko ya kasance yana da sifa to da waɗannan abubuwa to zai zo yayi aiki shi idan abin da yake nufi da wannan idan kaga ismul fa'il yana yin aiki zaka samu ɗayan waɗannan abubuwa guda biyu ko ka ganshi da al in baka ganshi da al ba to zaka ga an jinjina mishi abin nan zaka ga ya zo da ma'ana na hal da mudari abin da yake nufi al muhalla bi al idan da aldin mutulakan zai yi aiki ya zo da ma'ana na mutari ko ya zo da ma'ana na madi amma idan babu al to dole ne ya kasance ya zo da ma'ana na fili mutari yanzu kake nufi ko an jima kake nufi au kuma a jingina shi da nafiyu harfu nafi kamar da yace ma hamidun ko harfu istifham kamar yace amunjizun amunjizun ko mubtada kamar da yace akuka ko kuma mawsufi da ya fada kamar nara rajulan rajulan din shi ne mawsufi qa'idan din kaga qa'idan shi ne ismul fa'il yana da mawsufi kenan تعمل صيغ المبالغة عمل اسم الفاعل بشروطه صيغة مبالغة dake su ma asalin su an dauko su ne daga ismul fa'il din to su ma suna yin aiki irin na ismul fa'il idan suka cike sharuɗan aikin ismul fa'il din suka cike sharuɗan aikin ismul fa'il din abinda ake nufi da ismul fa'il mai bada ma'ana na madi ko mudari misali misali idan misali idan kace ana zaribun zaidan zaribun din ismul fa'il ne ni ne dukan zaidu ne to yaushe kada ke zai yiwu ya kasance jiya ne kada ke ki kake gaya mana yanzu in jiya ne ko ɗazu ne zaribun din ismul fa'il yana bada ma'ana na madi ne kamar ka ce ana daribun zaidan amsi kaman ka bari haka ne zai yi kai ka ce ana daribun zaidan ina ni ne dukan zaidu ne kana nufi yanzu ne kaman ka ce ana daribun zaidan ana ne zai yi a gaba zaka da ke sai ka ce ana daribun zaidan to zai kasance takdirinsa ana daribun ana daribun zaidan gadan gadan misali to kaga kenan zarifin ismul fa'il in ka kawo to zai yi ya zo ya bada ma'ana na madi zai yi ya bada ma'ana na hal yanzu ko mu ko mustaqbal anan gaba ne to idan ismul fa'il din ya zo da al kawai zai yi aiki ba ruwanka da ya zo da ma'ana na madi ya zo da hal mustaqbal ba ruwanka kawai zai yi aiki na fi'ilinsa amma idan ka ga ismul fa'il ya zo ba al tare da shi to ba zai yi aiki ba sai ma'anansa ya zamanto yanzu kake nufi ko an jima ma'ana ma'ana na fi'il mudari sannan ka jingina masa dai daga cikin abubuwan da ya faɗa ka hada shi da harfin nafi ko harfin istifham ko ka kawo mubtada ka kawo mubtada sannan kuma ko ka kawo ka kawo masa mawdu'i ka kawo masa mubtada ko ka kawo masa mawdu'i to shi ma siga mubalaga to yana aiki ism fa'il din da sharuɗan ism fa'il din da muka karanta ismul maf'ul ismul maf'uli wa ma'wa wa amaluhu ismul maf'ul da kuma aikin sa ismul maf'ul da aikin sa al amsila misalai sumi al hadithu al hadithu masmu'un نقل الخبر الخبر منقول الخبر منقول انقذ الغريق الغريق منقذ منح المجد جائزة المجد ممنوح جاء ممنوح جائزة أعطي أعطي الفقير ثوبا الفقير مؤطا مؤطا ثوبا اتخذ الكتاب سميرا الكتاب متخذ سميرا متخذ متخذ سميرا انطلق يوم الجمعة أمنطلق يوم الجمعة أتب كتب على على الصديق الصديق معتوب عليه احتفل احتفال عظيم ما محتفل احتفال عظيم waɗannan misalai wa bihai ne a fassara kace sumi alhadisu nuqila alkhabaru unkida alghariqu dukka gina fi'ilin ne a majhuli sumi an ji nuqila an karbo sannan kuma unkiza an ce ta ko an kubuto kaga fi'ili ne mabnul majhul to abin da yake nufi da wannan shi ne in kaga ismul fa'il an dauko su ne daga fi'ili mabnul majhul kamar da muka karanta a sarfu wabi al hadithu masmu'un wannan masmu'un da ismul fa'il ne al khabar manqulun manqulun ismul maf'ul ne sannan al ghariq munqadun munqadun ismul maf'ul ne in ismul maf'ul fi'ilinsa sulasi ne yana zuwa ala wazn maf'ul in fi'ilinsa kuma ba sulasi bane yana zuwa a siga na ismul fa'il dinsa sai dai harafinsa na kafin karshe za ka yi wa fada fata misalin ka ce munkidun ismul fa'il ne in ka ce munkazul kuma ismul maf'ul ne to idan ka zo ka ce munihal manahal mujiddu ja'izatan ko ka ce munihal mujiddu ja'izatan kace almujiddu mamnuhun ja'izatan mamnuhun ja'izatan anan mamnuhun din a mamnuhun din akwai na'ibul fa'il a jikin sa sai kace kai nasaban maf'ulu din sa na biyu kace ja'izatan kamar inda anan kace munihal jiddu ja'izatan anan asalin manahadin yana da maf'ulai guda biyu ne da ka ce muniha sai ka mayar da ɗaya maf'ulin ya zamanto na'ibul fa'il sai ka bar ɗayan ka ce ja'izatan ka bayi nasaba to lokacin da ka mayar da muniha din ismul maf'ul ma haka kai ka ce almujiddu mamnuhun mamnuhun a jikin mamnuhu din akwai na'ibul fa'il ba za ka ce akwai fa'il ba saboda fi'ilin ismul ismul fa'il din an dauko shi daga fi'ili majhuli ne dake ismul fa'il an dauko shi daga fi'ili ma'lumi zaka ce damirin da yake jikin sa fa'ili ne amma ismul maf'ul an dauko shi daga fi'ili majhuli sai damirin da yake jiki sai ka ce na'ibul fa'il ne sannan mamnuhun a cikin sa akwai na'ibul fa'il ja'izatul maf'ul na biyu din ya kai masa nasaba haka in kace al-faqiru mu'fan sauban shi ma irin wannan ne haka in kace al-kitabu muttakhazan samiran shi ma irin wannan ne ma'ana littafi an mayar da shi abin kira wanda za su abokin kira wanda za zauna a yin kira tare da shi saboda muttakhazin mabni an dauko shi daga uttukhiza uttukhiza ne mabni da mashhur muttakhazun ismul maf'ul dinsa a jikinsa akwai na'ibul fa'il dake yana da maf'ul guda biyu samiran din maf'ul na biyu din ne sai aka bar shi shi kuma maf'ul na farko aka mai da shi na'ibul fa'il misali wattakhadha Allah Ibrahim khalila in ka ce ittakhadha Allah fi'il da fa'ilin sa kenan Ibrahim maf'ul na biyu na farko kai khalilan maf'ul na biyu to lokacin da kai gina fi'ilin mabnul mutkufa za ka ce uttukhiza ibrahimu khalilan uttukhiza ibrahimu khalilan maful na farko ne kamar da shi na yi fa'il to lokacin da kamar yadda shi ismul fa'il fa za ka ce ibrahimu muttakhadun khalilan to a cikin muttakhadun din akwai damirin mustatir wanda shi wannan damirin na'ibul fa'il ne sannan khalilan din maf'ulin sa da biyu idan ka ce in talaqa in talaqa yawmul jumu'a in talaqa yawmul jumu'a in talaqa yawmul jumu'a amuntaliqun amuntaliqun yawmul jumu'a idan ka ce in talaka yau juma yau din fa'ili ne na in talaka haka ne idan ka ce a mun talikun yau juma yau juma nan a mun talakun yau juma idan ka ce un tulika yau juma yau juma din na'ibul abin un tulika ya zama na'ibul fa'il in ka ce a mun falaku yawmul juma'a yawmul juma'a din a nan ma na'ibul fa'il ne amma na ismul maf'ul a can na'ibul fa'il na ismul abin nan fi'ili a nan na'ibul fa'il na ismul maf'ul in ka ce usiba ala sadiq in ka ce as-sadiq ma'tubun alayhi ma'tubun alayhi anan ma'tubun alayhi din akwai ma'asubun din usiba din yayi aiki irin na sai da ala sadiq anan kace muta'alliqun ne bi usiba haka alayhi din shine naibul fa'il jaru majrur ne naibul fa'il na ma'asubun din idan kace utufila itifalun azim sai kace ma mu'tafalun itifalun azim anan itifalun din naibul fa'il ne na fi'ili mabnulul wujud anan ma mutafalun itifalun abin itifalun naibul fa'il ne na ismul maf'ul daga bisani ismul maf'ul an mishi aiki irin aikin da fi'ilin sa yake yi fi'ilin sa menene fi'ilin sa fi'ili ne mabniun lil majhul fi'ilin sa yana da naibul fa'il to shi ma yana da naibul fa'il wannan shine darasin bambancinsa da ismul fa'il shi ismul fa'il an dauko shi ne daga fi'ili ma'lumi sai ya kasance shi fa'ili ne da shi kamar yadda fi'ilin sa ma fa'ili ne da shi shi kuma wannan ismul maf'ul an dauko shi daga fi'ili majhuli ne fi'ilin sa na'ibul fa'il ne da shi to shi ma yana da na'ibul fa'il ne as-sifatul mushabbahatu bi ismil fa'il ko kace as-sifatul mushbihatu bismil fa'il duk ana faɗa sifar da ta yi kama da ismil fa'il القواعد اسم المفعول اسم مصوب من مصدر الفعل المبني للمجهول يتي اسم المفعول أن دوكو شيني دقا مصدر fi'ili wanda aka gina shi majhuli manzarin fi'ilin da aka gina shi majhuli za ka iya cewa kuma an ɗauko shi daga fi'ili majhuli duk saboda shi a mazari ɗin ba a bambance ma'alumi da majhuli a mazari duk ɗaya ne fi'ili majhuli da ma'alumi a mazari a haɗe su a gane to saboda haka da cewa yayi a masugun min masdar مسوق من الفعل المبني للمجهول يا شفتا saboda da yake masubun min masdar fi'il al-mabni al-majhul tamkar ya nuna cewa masdari din ana samun bambanci tsakanin fi'ili ma'lumi masdarin sa daban fi'ili majhuli masdarin sa daban ba haka ne duk a masdari dukan su ne yace lidalalati ala ma waqa alayhi fi domin ya nuna wanda ko abin da fi'ilin ya auku a kansa idan kace masmu'un anji kace madrubun andaka zaidun madrubun zaidun andaki wanda aka masa duka kenan zaidun madrubun kenan dukan ya auku a kansa ismul ismul maf'ul ne يساغ اسم المفعول من الثلاثي على وزن مفعول shi ismul maf'ul ana ɗauko shi daga sulasi ala wazn maf'ul ne daga sulasi ana ɗauko shi ala wazn maf'ul in dai fi'ilin sulasi ne ismul maf'ul din sa ala wazn maf'ul wa min ghairi sulasi in ba daga sulasi bane ala wazn ismi fa'ilihi a bisa waznin اسم فاعل dinsa ma fatihi ma qabla al-akhir amma zaka yi wa harafin da yazo kafin karshe fataha misali dan kace muhsinun ismul fa'il in kace muhsanun ismul maf'ul me kasara din shine ismul fa'il ne fata shi ismul maf'ul muqatilun ismul fa'il muqatalun ismul maf'ul to haka yake tafiya إن فتحت منه ما كان الكفر راح أكيد من صار اسم مفعول لا يساوي اسم المفعول من اللازم إلا مع إلا مع الظرف شيء اسم المفعول بقى توقوشي أشيء لازم إلا مع الظرف أو الجار والمجرور سيدي إن كاهد بزرق كو جار والمجرور دليل ونن هو shi fi'ili lazimin baya samun ta'adiya baya samun maqulun bihi sai ta hanyar ko alfarmar zarfu ko jaru mudhari to tunda ko haka ne idan kace za idan idan idan kace dinga kashewa da Allah ko silent ko kusansa idan ka ce fi'ili lazimi din baya samu baya samun mafulin sai da zarfi ko harfin jarri in kana so ka gina ismul maf'ul daga fi'ili lazimi to ka shirya masa zarfi kunan ka ajiye ko jaro mutum misalin wannan idan na ce kharaja ya kuruju kharaja fi'ili ne lazimi ismul fa'il zan ce kharijul ba matsala zan fita amma ba zai yi in ce zaidul mukhrajul ba ba zai taɓa yiwa ba sai dai in ce zaidul mukhrajul minhu ko in ce zaidul mukhrajul mukhrajul min ad-dari in kawo in kawo harfin jarri a wajen zan ce zaidun jalisun jalasa din fi'ili ne lazimi ismul fa'il zan sa amma ismul maf'ul ba zai yi in ce zaidun majlusun ba zai ba in ce ai jalasa din sulasi ne bari in kawo masa ismul maf'ul daga sulasi ala wajin maf'ul sai dai in ce zaidun majlusun indahu ko zaidun majlusun ma'ahu wannan shi ne sai ba ta wannan hanya ba ne ba zai yiwu ka gina wa fi'ili lazimi ismul maf'ul ba saboda shi ismul maf'ul din yana nuna samun maf'ul aikata maf'uli akan akan shi ismi ne kaga shi kuma wannan filin asali ma bai da maf'uli in kaga ya samu maf'uli sai ta hanyar jaru wa majrur ko ta hanyar zarfu saboda haka in kana so ka gina masa ismul maf'ul ka nemo zarfu din ka nemo jaru majrur din wannan shine abin da yake nufi يعمل اسم المفعول عمل فعله المبني المجهول yace shi ismul maf'ul zai aiki irin aikin fi'ilinsa fi'ilinsa wanda yake mabdul majhul bi shurut allati taqaddamat fi amali ismul fa'il da sharuɗan can da muka karanta na aikin ismul fa'il da waɗancan sharuɗan babu bambanci idan ka cike sharuɗan aikin ismul fa'il irin na fi'ilinsa to ismul maf'ul da waɗancan sharuɗan to shi ma zai zo ne aiki irin na fi'ilinsa wato fi'ilin shi mabni da mashhur الصفة المشبهة باسم الفاعل sifa wacce aka kamanta ta da ismul fa'il ma'anar wannan kuwa shine mukan iya samun wasu sunaye suna da ma'ana na ismul fa'il amma ba a wazanin su ba ko kuma bi ibaratil ukra akan iya samun su ilai lazimai to su ilai lazimai su zo da wasu sunaye waɗanda suke da ma'ana na ismul fa'il sai in kaga irin wannan karkace mishi ismul fa'il sai ka ce as-sifatul mushabbahatu bismil fa'il ko as-sifatul mushbihatu bismil fa'il al-amthila al-amilu tajri الفائز فرح a majmu'a na biyu yace al-ghazalu ahwa al-hisanu ashha majmu'a na uku yace al-hayawanu afishan az-zar'u rayyan majmu'a na hudu yace at-tajiru sharifun al-fata al-fata shahamun al-jundiyu shuja'un al-lisu zubanun alƙa'idu batalun alhadidu salbun waɗannan su ne sigogin da ake samu sifa almushbihatu bismil fa'il waɗannan sigogi din na farko ala wazn fa'il za ka iya samu abu ma'anansa na ismul fa'il amma ala wazn fa'il to ba ismul fa'il bane sifa ce mushbiha bismil fa'il misali za ka ce zaidun farihun zaidun mai farin ciki ne daga fassarar da kai masa irin na ismul fa'il zaidun farihun mai farin ciki ne wannan kenan majmu'a na biyu na farko kenan alawazin fa'il sannan za ka iya samun alawazin af'al abu ya zo alawazin af'al ya zo da ma'anan ismul fa'il kamar da kace al-ghazalu ahwa aka ce ahwar shine mai farin ido ahwa muzakkari ne na haura a mufradin hur kace hurul mafsurat hur jam'i ne na haura haura ɗin kuma mu'annasi ne na ahawar ahawar namijin da idanunsa farinsa fari kan bakinsa baki wulu shi ne ahawar kenan al-ghazal ahawar al-hisan ashhab ashhab shi kuma launi launi shi kuma shi ne launi ma'ana dokin da yake da wannan launi to anan ahawar da ashhab dukansu sifa ce mushbiha bisin fa'il hakanan afshan jejin kishuwa rayyan kosakke zaka ga zaidun afshan ya zo da ma'anar ismul fa'il ko rayyan to dake ba wazanin ismul fa'il bane sifa ce mushbiha bisin fa'il sannan hakanan yana zuwa ala wazni fa'il kaman shari ala wazni fa'al kaman shahal ala wazni fa'al كمان شجاع على وزن فعال كمان جبان على وزن فعل على كمان بطل على وزن فعل كمان سل duk waɗannan in ka gansu kar ka ce musu ismul fa'il ka ce musu sifa ce mushha ismul fa'il alqawaid asifatu almushbihatu aw asifatu almushabbahatu ismul fa'il ismun masbuqun min masdar thulathi lazim suna ne wanda aka ɗauko shi daga masdarin sulasi wanda yake lazimi ma'ana sulasi wanda ba shi da mafulun bihi lidalalati ala man qama bihi alfi'lu ala wajhi thubuti saboda nuna wanda aikin ya kasance ya kasance da shi ala wajhi thubuti ta hanyar thubut wannan shine bambanta su da ismul fa'il shi ismul fa'il din ala wajhil hudufi a gani idan ka ce zaidun daribun duka din ba wani abu ne wanda koyaushe zaidu yake cikin yin sa ba wani lokaci ne yake yin sa haka da ka ce zaidun qari'un ismul fa'il karatun nan zaidu ba koyaushe yake yin sa ba haka in ka ce zaidun sharibun haka duk ismul ismul fa'il amma cikin da kaga ismul maf'ul ala wajhi thubuti ne ko yaushe abun haka wannan shine ya bambanta ismul fa'il da ismul maf'ul shine ibn mali alaniya yake cewa to hikimar wannan yasa duk wani ismul ko duk duk asifatul musbihat bismil fa'il ba mun ci ala wajhi thubuti bane mu dau misali guda ɗaya a cikin mana anan idan ka ce al'amilu dajir al'amilu dajir mai aiki mai aiki dajir haka ce dajir ne wanda yake cikin razana ko cikin yake cikin wani yanayi haka wanda ba mai jin daɗi ba za ka ga in dai mutum mai aiki ne ko yaushe yana cikin wannan ko yaushe yana cikin wannan hali haka na misali ka ce zaidun wajuhu zaidin wajuhu zaidin hasan hasan din siga ce mushbiha bismil fa'il to fuskan gairu kyau ne da shi to in haka Allah ya halice shi dama haka Allah ya halice shi haka inda zaka ce wajuhu amrin kace qabihun qabihun nan sifa ce mushbiha bismil fa'il ko yaushe halitta ne haka yake haka idan kace zaidun aswad zaidun baki ne aswad din nan sifa ce mushbiha bismil fa'il ko yaushe haka yake tunda haka Allah ya halice shi to haka zaka dauka to idan kana ka ka dauko ma'anan hudusi ka saka cikin sifa mushbiha bismil fa'il to a wannan lokaci sai ka canja wazanin ki misali zaidun farihun ka nuna cewa shi kullum a cikin farin ciki in kana so ka nuna ba kullum bane sai ka ce zaidun farihun ka bayyana zaidun farihun saboda larabci fa yi mun karanta fa sai mun karanta larabci in baka karanta larabci ba qur'ani ba maganar fahimtar sa hadisi ba maganar fahimtar sa sai ka ce zaidun farihun dalili wannan farihun din baya daga cikin auzani ismul fa'il farihun tunda baya daga cikin auzani ismul fa'il fa'il to kenan farihun din sifa ce mushabbaha bismil fa'il ala wajhi sufuf to idan kana so ka nuna zaidun nan ba koyaushe ne yake cikin farin ciki ba yanzu ne wani abun farin ciki ya same shi ne farin ciki sai ka ce zaidun farihun sai ka dawo da shi wanzali ismu fa'i wannan nukta ce muhimma sosai ibnu malik ne a lam af'al ya kawo wannan batu duk da na manta bai ce alqawaid qa'idodi الصفة المشبهة باسم الفاعل اسم مصوب من مصدر اللازم من مصدر الثلاثي اللازم للدلالة على من قام به الفعل على وجه الثبوت كما إن مكي بيان أكي تأتي الصفة المشبهة من باب فرح على ثلاثة أوزان إذا صفة مش مشبهة باسم الفاعل يدو على وزن أباب نفرها daga cikin abuwabu sita da muka karanta a sarfu duk ababi na fariha ne ya zo wato fa'ila ya falu yana zuwa da wazani guda uku na farko fa'il fi ma dalla ala huzunin aw farahin in abin yana nuna bakin ciki ne bakin ciki ne ko farin ciki shi yasa yake al'amidu dajir dajir din bakin ciki dajir ko abin da ya nuna farin ciki al'a al-fa'izu farih to yana zuwa da wannan wazani wal mu'annasu minhu ala mu'annasin sa kuma yana zuwa ala wazani fa'ila ta zaka sa misali dajira hadhihi mar'atun dajira dajiratun zaka shi hadha rajulun zaka shi hadhihi mar'atun farihatun sai ka sa ta idan mu'annasi ne wannan wazani na farko kenan in ala in min babi fariha ne na biyu af'al shi ma dalla ala aibi in abin yana nuna aibi ne au au hiliya ko yana nuna yana nuna ado ne au launi ko abin yana nuna launi zai zo ala wazni af'al kenan misali da yake al-ghazalu ahwar ahwar wannan yana nuna launi ahwar din yana nuna launi saboda fari da baki yake magana akai sannan kuma da yake al-ihsanu ashab shi ma yana nuna launi wataƙila wannan din nuska ce wanda aka samu matsala mai yiwuwa al-ghazalu a'awar ne saboda yazo daidai da abin da ya faɗa magani da yake ala ma dalla ala aibi aibi a'awar din shi ne abin da yake nuna aibi aibi din a'awar ne ido da yake a'awar al-ghazalu a'awar kaga zai fito ما في da ahawar في يد ahawar din amma argisan ashab wannan yana nuna launi ne yana nuna launi haka da abin da ya nuna ado shi ma wal muannas minhu ala fa'ala muannasin sa zai kasance ala fa'ala misali ahawar zaka ce haura shine muannasin sa ashab kuma zaka ce shahaba shahaba kama ce kenan muannasin sa kenan sannan fa'alan sai wazani na uku fa'alan shi ma dalla ala kuduwin aw imtila da abin da ya nuna wa rashin abu ko cikansa rashin misali kamar wannan kwano ne empty ba komai shi ne kudu kenan ko ciki empty ba komai ne kenan yunwa kenan ko kishiwa to idan kuma ka ce kwano aka cike shi da abu kaga a cike yake kaman koshi na ruwa kaga ciki a cike yake ko koshi na abinci ciki a cike yake to duk abin da yake nuna kudu rashin abu ko cika to wannan sifa mushbihan sa a wannan babi har yanzu muke magana babin fariha yana zuwa ala wazni fa'alan ne misali al hayawanu afshan yana jin kishirwa kaga wannan kudu ne cikin ba komai sai shine kishirwan ai sannan idan ka ce azzar'u rayyan rayyan ko a koshe yake da ruwa kaga cikin a cike kenan to duk abin da ya nuna rashi rashi ko kuma cika to wannan yana zuwa alawazin fa'alan تأتي صفة المشبهة من باب كرما على أوزان شتى إذا صفة مشبهة باب كرما يتي yana zuwa da wazunnuka da yawa daga ciki ashharuha yawanci mafi shaharansu fa'ilun wa fa'alun wa fu'alun wa fa'alun wa wa fa'alun da kuma wa wa fa'alun da kuma fu'ulun waɗannan fa'il din shine sharif kamar sharif haka nan kace karim haka karim ba ismul fa'il bane karim sharif ire-iren su wannan shine fa'il sannan sha'an shine fa'al shuja shine fa'al jabban shine fa'al sannan batal shine fa'al sulb shine sulbul kenan da waɗannan wazannukan yawanci yake zuwa kullu ma jaa min as-sulasi bi ma'ana fa'il wa lam yakun ala waznihi fa huwa sifatul mushabbaha shine maganar da na gaya muku dazu yace duk abin da kaga sulasi ne ya zo da wazanin fa'il a ka'ida ismul fa'il dinsa ba zai zo a wazanin fa'il ba ولم يكن على على وزنه بي كسنشي a wazaninsa da ya dace ya zo bane ko huwa sifatul mushabbaha sifa ce mushabbaha misali ne idan na ce maka zaidul jazil zaidul jazil wannan wannan ya zamanto wato abin nan sifa ce sifa ce mushbiha na canja shi zuwa ismul maf'ul asalin sa asalinsa jazlan ne jazlan a cike yake da farin ciki haga abu yana nuna cika a cike yake da farin ciki alawazin fa'ala ne sai na ce jazilu da ke wannan farin cikin nashi zuwa yi ba yana zuci ba ne wannan za mu tsaya nan na lokaci a wurin da kuma